أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu was sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu ikon haɗuwa da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi To wannan shine darasinmu wato na saba'in da wato bakwai kenan muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda kuka sani littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da littafin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi kamar yadda kuka sani kuma muna tafiya ne akan tsarin jerin ayoyi na alkur'ani tun da littafi biyu ne muka hada za mu kalli ayar da take gaba a jerin ayoyi na alkur'ani a cikin kowane littafi littafi take sannan mu je ga ayar da za ta zo bayan ta domin mun hada littattafan ne to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ya rabbal alamin ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to idan yan uwa ba su manta ba za mu tashi ne akan mas'ala ta 71 a ƙarƙashin aya ta 128 a cikin littafin da fu'i hamil tirab an ayatul kitab bayan malam ya kawo maganganu na malamai kan cewa ayar da ta nuna cewa yan wuta za su dawoma a cikin ta illa ma sha Allah malam ya kawo amsoshi daga cikin su ya nuna illa ma sha Allah sai waɗanda Allah ya so tabbata su kenan waɗanda ba za su tabbata a cikin wuta ba na daga cikin waɗanda suka yi kaba'ira a aqida ta ahli sunna wal jama'a za a fitar da su kenan wannan wuri ne za a keɓancewa ko lokaci wanda za a keɓancewa waɗansu kuma suka ce shine an keɓance illa ma sha Allahu sai lokacin da ya so ba za su dawoma a cikin wuta ba shine daga tado da su daga kaburburan su zuwa lokacin da za a yi hisabi bai daga ciki waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi illa ma sha Allahu ya zo a dunkule ayoyin da suka nuna cewa za su tabbata shine wato sai suka bayyana mi ake nufi da mashi'a ta Allah kenan ta mashi'a ta Allah ta su za su tabbata sai kuma waɗansu malamai duk da yake malam bai kawo wannan ba suka nuna cewa na ana nufin wato illa ma sha Allah abinda malam ya kawo kuma shine sai abinda Allah ya so na ƙari akan lokaci kenan sammai da kasai madamatu samawati wal ard da an kace madamatu samawati wal ard in ana nufin sammai da kasai na duniya ana nufin tsawon lokacin su sai lokacin da Allah ya so karawa in kuma ana nufin sama da kasa na wuta to su kuma sai lokacin da Allah ya ɗiban musu da kuma lokacin da Allah ya so neman karawa kuma ya niyyar su tabbata a cikin ta waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa za su tabbata ne a cikin wuta sai illa ma sha Allah sai lokacin da Allah ya so a fitar da su lokacin da za a fitar da su za su sha ruwa mai zafi wanda malam bai kawo shi ba anan ba amma ana nufin lokacin da za a fitar da su daga wuta a ce su zo su sha ruwa mai zafi sannan a sake mayar da su shine ake nufi illa ma sha Allah wannan shine maganganun da malam ya kawo sai ya kawo magana cewa waɗansu an ruwaito daga cikin sahabbai cewa wuta za ta kare za a bar kofofinta ma'ana kenan suna bugawa malam ya ce to amsar da za a bi shine a hada waɗannan dalilai shine cewa ana nufin waɗanda suka yi sabo daga cikin mu'minai an fitar da su ita wannan wuta ita ce ake nufin za ta karewa domin waɗanda za su za a yi ma azaba da ita waɗannan ana nufin su an kare musu azaba wannan shine abinda malam ya kawo ya ce to haka za a fassara riwayoyin sahabbai cewa wuta tana karewa ba wai a fassara su da cewa wuta jahannama za ta kare gaba ɗaya ba kuma za a fitar da ko kuma yan wuta ko su za su za a kashe su su kare kamar yadda waɗansu yan jahamiya da sauran masu irin wannan akida suke bayyanawa sai malam ya ce to in ana son a tattauna akan wannan mas'ala za a tattauna ne ta fuska guda wato mas'ala tana da rassa guda biyar ko hali guda biyar to anan za mu tashi malam ya ce to inda malam zai tashi ya ce amma ma ya ƙuluhu kathirun min ulama'i was sahaba abinda da yawa daga cikin malamai da sahabbai suke cewa an gane ko min as-sahabati na daga malaman sahabbai wa ba'dahum da wanda yake bayan su min anna an-nara tafna wa tanqati'u wuta za ta kare ta yanke wa yanqati'u al-azabu an ahliha azaba zai yanke daga mutanenta fal ayatul qur'aniyya ayoyin al-qur'ani taqtadi adama sihhatihi ayu sunan wannan dalili bai inganta ba shi yasa muka kawo bayanin cewa ko dai abin bai inganta daga sahabbai ba ko hadisan ba su zo musu ba ko kuma ko su malaman ko kuma a'a yana yiwa wajen tattauna mas'ala akwai abin da amma duk wanda ya tabbatar da nassi qati'i ne ba za a ce ba ko ba sahabi ba ko malami ba zai iya saba ma nassi ba wallahu ta'ala a'lam malam yace to wa idahuhu yadda za a yi a fahimci wannan mas'ala annal maqama la yakhlu min ihda khamsi halatin wato wannan matsayi ba zai wuce ba daga hali guda biyar ta kan tattauna wannan mas'ala bit taqsimis sahih idan an kararraba ta rabo wanda yake ingantacce wa ghayruha raji'un ilaiha duk halin da za a nema bayan wannan ba zai wuce karkashin waɗannan guda biyar ba kenan malam ya san cewa ana iya rarraba mas'alar ta fuskoki daban-daban amma duk yadda za a yi ba zai wuce waɗannan guda biyar ba kowanne daga taksimi da za a yi zai iya koma karkashin ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar to sai malam ya bi wannan hanya al'ula hanya ta farko an yi bi fana'in nar a ce wuta za ta ƙare an gane ko wa anna istirahatahum an gane ko a ce hutun da ‘yan wuta za su samu min al'azabi daga wuta bi sababi fana'iha saboda wuta ta ƙare. Kenan wutar ta ƙare su kuma ‘yan wuta sun huta shine ɗaya daga ciki. Athaniyatu ta biyu an yi ƙala a ce innahum matu su sun mutu wa hiya baqiya ita ko wuta tana nan. Athalithatu na uku an yi ƙala a ce innahum ukhriju minha an fitar da su daga cikin wuta wa hiya baqiyatun ita ko ta tabbata. الرابعة نهدو أن يقال أتي إنهم باقون فيها an gane ko su sun tabbata a cikinta illa annal azaba yakhiffu anhum cewa wuta za ta yi karamci za ta azaba za ta sauƙaƙa gare su an gane ko wa zahabul azabi ra'san a ce wuta ta tafi da kanta ma'ana an karar da wuta gaba ɗaya an ce abu ya tafi ra'san shine ana nufin babu shi kwata kwata da larabci an gane ko wa zahabul azabi ra'san ko ko a ce azaba ta tafi gaba ɗaya wastihalatuhu lazzatan ya koma kamar jin daɗi kenan yanzu sun zama to yanzu azaba wanda ya kuna bai jin ƙari kamar ma'ana har sun kai inda azabar ba ta yi musu tasiri an gane ko wa zahabul azabi ra'san cewa wuta ta tafi injimalan wastihalatuhu lazzatan ta koma daɗi shine istihala akwai kuma istihala na abu ya canza babi cikin fiqhu kuma akwai istihala na abin da ba zai taɓa yiwa ba a cikin yaren larabci sai ayi hattara yace lam nazkuruhu ma min al-aqsami bamu kawo su ba li'anna nuqimul burhana ala nafi takhfifil azab domin muna son mu kafa hujja ne akan azabar ba za a sauƙaƙa musu ita ba to balle ma a ce azabar ta tafi gaba ɗaya ko ko a ce ta koma daɗi an gane ko hatta kai suna jin daɗin ta wa nafiyu takhfifihi idan muka kore sauƙaƙa azaba kan su yalzamuhu nafiyu zahabihi zai zamanto ma mun kore kenan ya lazimci cewa ma an kore tafiyar azaba واستحالته لذة ko a ce ya koma daɗi yanzu sun kai suna jin daɗin azabar faktafaina bihi sai mun ka wadatu da shi cewa ba za a sauƙaƙa musu azaba ba lidilalati nafihi ala nafihi ma domin yana nuna cewa idan an ka ce ba za a sauƙaƙa musu ba ya lazimci ya nuna cewa wato bale ma zancen a ce an ɗauke musu azabar gaba ɗaya bale ma a ce azabar ta koma wato daɗi gare su ina fata ana fahimta ta wannan malam yana amfani ne da usulubi na usul wato usulul fiqh wanda malamai suna amfani da dilalatul mutabaqa da dilalatul al-istilzam da kuma dilalatul tadammun waɗanda suna daga cikin abubuwan da ke taimaka ma ɗalibin ilimi wajen tafsiri da gano shari'a da kuma fassara hadisai ɗaliban ilimi su fahimce su da kyau a koma a yi bincike anwa'ud dalalat ko dilalat ko dulalat duk ana faɗa yace wa kullu hadhihi al-aqsam al-arba'a dukkan waɗannan kismai guda hudu ko kaso kaso guda hudu yadullu al-qur'anu ala butlanihi qur'ani ya nuna basu inganta ba kenan cikin guda biyar da malam yace zai kawo ya kawo hudu waɗanda yake nuna qur'ani ya nuna ba za su ba za su tabbata ba kenan na biyar din zai kawo shi karshe kaka ce malam yayi kuskure amma fana'uha cewa wuta za ta ƙare faqad nassa ta'ala ala adamihi Allah ya nuna wuta ba za ta ƙare ba bi qawlihi kullama khabat duk lokacin da wuta khabat wato ta sauƙaƙa ma'ana khabattacce za ta bice zidnahum sa'ira za mu ƙara musu ne wuta an gane ko ma'ana duk lokacin da zafin ta yake son ya sauƙaƙa za a ƙara shi ne ina fata an fahimci ne aya ta 70 da wato ta 97 a cikin suratul Isra mai son bayani kan wannan aya za mu zo ayoyin da za su bayani kanta ya diba cikin karkashin wannan aya cikin suratul Isra a cikin fawaid fi mushkilil Qur'an na Izzuddin Abdussalam Sultanul Ulama da sauran ayoyi da malamai suka bayani ina ganin ma malama a cikin suratul Isra'i bai rasa kawo bayani kan wannan aya na cewa da khabat wuta tana son ta mutu zidnahum za a kara musu kenan wuta kullun karuwa ne za ta yi babu zancen mutuwa gare ta an gane ko kuma khabat shi nan shin tana yiwa zafin ta ya ragu ne ko ko a san saboda ana so a kara musu azaba ne ake kara shi akwai magana mai yawa وقد قال تعالى الله يتي إلا ما شاء ربك سي أبن الله يسو في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار ندوم متانا الجنة دا دوم متانا متا وبينا سننكم يا بينا an gane ko adaman adamalin qita'i rashin yankewa fi khuludi ahli aljannati ga mutanen aljanna bi qawlihi ata'an abin bayarwa ne na ni'ima da baiwa ghaira majzuz wadda ba za a yanke ta ba domin jazza da larabci idan an ka kawo shi da zayun ana nufin an yanke abu an gane ko wa bi qawlihi da kuma fadar Allah inna hadha la rizquna su yan aljanna ana ce wannan arzikin mu ne da muka baku malahu min nafad wanda baya da lokacin da zai kare an gane ko wa qawlihi da fadar Allah ma indakum yanfadu abin da yake wajen ku ku mutane shine yake karewa ma inda Allah baq abin da yake wajen Allah mai wanzuwa ne suratul nahl aya ta 96 wa bayyana adama linqita'i fi khuludi ahli nar sannan kuma Allah ya bayyana cewa yankewar azab da waba in wuta ba za ta yanke ba wa bi qaulihi da fadar Allah kullama khabat duk lokacin da wutar ta so ta bice zidnahum sa'ira za mu kara musu wato hura wutar da azabar Allah kai mu tsari faman ya faman yaqulu wanda yace inna lin-nari khabwatan wuta tana mutuwa laysa ba'daha ziyadatu sa'irin babu wani ƙarin zafi gare ta rudda alaihi bi hadhihi al-ayat al-karima za a mai sharaddi da wannan aya wa ma'lumun malan yace abu ne sananne anna kullama ita kalima ta kullama taqdadi takrar tana nufin maimaituwa abu bi takraril fi'li a duk lokacin da fi'li ya maimaitu allazi ba'da hawan da yake bayan ta kenan da anka ce kullama khabat duk lokacin da take son ta wuce ta bici zidnahum za mu kara musu kenan kowanne fi'li yana maimaituwa wa nadhiruha tamkar irin wannan aya qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala kullama nadijat juluduhum duk lokacin da wato fatocinsu suka nina ana nufin suka konu kenan baddalnahum juludan ghaira ha za mu sake mayar musu da wasu wato abin nan fatu kenan waɗanda ba waɗannan ba ko kuma irin waɗannan fatu waɗanda ba su ba ko ko tamkar su to kenan kaga duk lokacin da an ka samu nadija sai an samu baddala ana nufin sun maimaitu shine abin da malam yake sun ya ce da an samu kullama to fi illanta wancan na farko da ya samu na biyun zai maimaitu wa amma mautuhum amma abin da ake nufi da mutuwarsu an gane ko ma'ana wanda sun ce za su mutu tunda an nuna nan ba za ta kare ba faqad nassa ta'ala ala adamihi Allah ya nuna ba za su mutu ba la yuqda alaihim ba za a hukunta musu ba fa ya mutu sai su mutu ma'ana ba za a hukunta musu mutuwa ba su mutu fatir aya ta 36 wa qawlihi ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala la la yamutu thumma la yamutu لا يموت فيها ولا يحيا أتكن سورة طه آية سبع إنده لا يموت فيها كنا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا an gane ko farkon ayan ni kawo malam bai kawo shi ba dan haka dai la ya mutu fiha ba zai mutu a cikin ta ba wala ya ba zai rayu ba ma'ana ba zai rayu ba rayuwa da wamamma mai kyau kuma ba zai mutu ba a daina masa azaba shine abin da ake nufi a kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'tihi al-maut min kulli makan wuta za ta zo mutuwa za ta zo mishi a kowane a kowane bangare ko ta kowane fuska ko ta kowane wuri wa ma huwa bimayyit ba zai mutu ba shi kafiri kenan a suratu Ibrahim aya ta 17 wa qad bayyana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bayyana fil hadisi sahih a cikin hadisi ingantacce annal mauta cewa mutuwa yuja'u bihi yawmal qiyama za a zo da shi a ranar tashin alkiyama fi surati kabshin a cikin wato sura ta rago amlaha an gane ko wanda yake amlah in an ce amlah shine wanda wanda yake wato baki na tare da fari tare da jikinsa shine ake kira amlah fayuzbahu wanda za a yanka shi wa idza zubiha al-maut idan aka yanka mutuwa hasala al-yaqin za a samu yaqini bi annahu la mauta babu mutuwa tunda an yanka mutuwar ta mutu kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yadda sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah ya faɗa wa yuqalu za a ce ya ahlal janna ya ku mutanen aljanna khuludun fala maut dawwama babu mutuwa bayanta wa Allah ya sanya mu daga cikin su wa ya ahlan nar ya ku mutanen wata khuludun tabbata fala maut babu mutuwa mai tahqiqin wannan littafi kamar yadda muke faɗa a wannan tab'a da take tare da ta kursi Malika Abdullah wanda shine Ahmad bin Muhammad Muhammadu Badawi an gane ko yace cewa to wannan idan ka diba ya kawo alama ya nuna akwai alama ta ɗai kenan a karkashin wanda cikin wanda littafi yace akhrajahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim su suka fitar da wannan hadisi imam al-bukhari a hadisi na 100 na 4730 imam muslim hadisi na 2849 min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu an mai sosai ya koma to kafin in ci gaba da bayani tun da malam yana bayani nan da an kace za a zo da wuta da a zo da mutuwa a cikin sura ta, ta rago sai ga jayi yan qur'ani yunus suna cewa to kai kaji wai mutuwa wai ma wai za a zo da ita wato sai ta mutu ina fata ana finta ta kenan za a karar da ita to ya za a yi a ce mutuwa mutuwa ma an zo da ita tunda ba a ganin ta tunda asalin mutuwa shine jiki ya rabu da rai ba zai rai ya rabu da jiki ba zai dawo ba to ya za a yi a ce mutuwa ta koma jiki kaga suna kokarin wannan inkarin wannan to wannan wajen ka ta hadisi baka sani ba sai ka ta alqur'ani alqur'ani ya nuna mutuwa halitta ce rayuwa halitta ce allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shi ya halicci mutuwa da rayuwa to idan an ce mutuwa an zo da ita ma in an karar da ita ah to ba halitta bace ita Allah ce to kaga alqur'ani ya nuna mutuwa halittar ta an kai to dan an ce ta mutu kuma menene menene abin tsoro kuma menene abin mamaki dan an ce halitta ta mutu ko an karar da halitta duk abin da ba Allah bane zai iya karewa ina fata ana fahimta ta to don haka yan qur'aniyun sai ai hattara wannan ba muna yin suka zuwa ga wani ba don saboda mutum ya san abin da yake yi ne an gane ko in kuma yana da dalilin da tunkuɗe wannan sai ya kawo abu na uku karkashin azabar wuta wa amma ikhrajuhum minha malin yace to amma kuma a ce an fitar da su fa nassa ta'ala ala adamihi Allah ya nuna abu ne wanda ba zai yiwa ba bi qaulihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum bi kharijin minan nar su bu su kasance ba masu fita sai ka jumla ismiya wa ma hum bi kharijin su bu su kasance masu fita ba kaga bai cewa ba wala yakhrujuna ma bal ma jumla ismiya ya kawo a wajen malaman balaga aya ta 177 a cikin suratu aya ta 167 a cikin suratul baqara وبقوله da fadar Allah subhanahu wata'ala kullama aradu an yakhruju minha min ghammin duk lokacin da suka so su fita daga cikin ta min ghammin saboda bakin ciki da suke ciki na azaba suratu wato alhajj kina aya ta 22 sai malam bai kawo karshen ayar ba karshen ta shine uidu fi hadha a mayar da su a cikin ta an gane ko sannan akwai aya kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha babu min ghammin an gane ko a cikin wato suratu as-sajada sai ai hattara masu har da alqur'ani almuhimmu dai duk lokacin da sun kaso fita za a mayar da su shine kullum akin take karantarwa ana fata an fahimci ni yasa an ka ƙara min ghammin saboda su wadancan manyan manyan kafirai ne ake zance koko azabar da ake an fassala azaba ne a cikin suratul hajji can kuma cikin suratu as-sajada ba a kawo min gamin ba saboda ba ana zancen tafsilin azaba suna ba shi yasa ba a kawo shi ba yadda malaman balaga suka ce bincike ne dai mai yawa ɗalibi ilimi ya je ya ƙara wa bi qawlihi kuma da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hum bi kharijin minha ba za su fita daga cikin ta ba a cikin suratul ma'ida aya ta 37 walahum azabun muqim suna da azaba dawwaman ma domin aqama shay'a ya dawwamar da shi abu ne wanda yake lazimci ina fatan an fahimce ni a cikin suratul ma'ida yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha walahum azabun muqim abu na uku na hudu wa amma takhfiful azabi anhum a ce an saukakar da azaba gare su fanassa ta'ala ala adamihi Allah ya nuna ba zai yiwuwa ba abu ne wanda yake ba zai kasance ba bi qaulihi wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a saukaka musu azaba ba ina fata an fahimce ni malamai suka ce to balle ma a ce ma a bari musu azabar tunda an ce ba za a saukaka shi ba to zancen ma a ce a daina musu azaba bai kuta su ba Allah kai mu da tsari kazalika najzi kullu kafur Allah ce kamar haka ne muke sakan kama duk mutumin da ya kafirci wanda ya butulci wanda ya butulce muna ya fita daga cikin musulunci aya ta 36 a cikin suratu fatir wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala falan nazidakum illa azaba aya ta 30 a cikin suratul naba inda Allah ce fazuqu ku dan dare azaba falan nazidakum illa azaba ba mu abinda zamu kara muku sai azaba Allah kai mu tsari wa qawlihi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala la yufattaru anhum ba za a sauƙaƙa musu azaba ba asalin fatara shine gajiya to la yufattaru na anhum ba za a sauƙaƙa musu ba anhum a gare su azaba wa hum fihi mublisun su suna ciki suna masu yanke kauna daga rahama Allah daga ablasa yublisu iblasan Allah kai mun tsari tana yawa daga na aka cira to sunan iblis a wajen su malamai domin ya yanke kauna daga cikin rahama Allah Allah ya ce mai ka riga ka halaka suratu zukhruf aya ta 75 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna azabaha kana gharama azabar jahannam ta zamanto azaba mai lazimta daga nan an ka samu wato al-gharam abinda ake ce ma garama abinda an ka dora ma dan adam kamar wato abinda yake matsayin tara wa yatarabbasu wato min al-a'rab man yattakhfi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman kamar abin wanda Allah lazimta mai yazan cilas akan shi Allah kai mu tsari suratul furqan ayata 65 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa sawfa yakunu lizama azaba za ta zamanto tabbatatta ta lazimce ku yan wuta Allah kai muna tsari suratul furqan ayata 77 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala فلا يخ... فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون آية 85 a cikin suratul nahl ba za a sauƙaƙa musu azaba ba sannan kuma ba za a saurara musu ba wa qawlihi da fatar Allah wa lahum azabun muqim suna da azaba dawwamamma wadda take tsayayya ta lazimce su daga aqama yuqimu ne fa huwa muqim an gane ko suratul maida aya ta 37 malin yace to wala yakhfa ba zai boyu ba anna qawluhu fadar Allah wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a sauƙaƙa musu azabar wuta ba fatir aya ta 36 wa qawluhu da fadar Allah la yufattaru anhum wato ba za a sauƙaƙa musu ba shine mun ka ce fatara shine gajiya fattara kenan kamar abin da yake an sauƙaƙa shi kilahuma fi'lun fi siyaqin nafi fi'ili na an ka kawo shi a cikin siyaqi na kurewa fa harfun nafi in an ka kawo harfun nafi yanfil masdar al-kamil fil fi'li ya kure masdar wanda suna wanda a cikin fi'ili an gane ko malam yace fa huwa fi ma'ana la takhfifa lil azabi anhum da an ka ce la yukhaffafu kenan shi fi'ili yana tare da masdar domin an ce khaffafa yana tare da khaffafa yukhaffifu takhfifan to kenan sai zama to kamar an ce la takhfifa lil azabi anhum babu saukaka azaba gare su wala taftira lahu ba za a saukaka musu ba da an ka ce la yufattaru anhum kenan sai zama to wato in an ka kore masdar kamar fi'ilin da an ka kawo yana tare da masdar an gane ko to kenan kamar an yi nafiyu ne al'am ya zama to an kore gaba daya wal qawlu bi fana'iha in ko an kace wuta ta kare yalzamuhu takhfiful azabi kenan ya lazimci cewa azaba za ta sauƙaƙa gare su wa taftiruhu da kuma sauƙaƙa musu almanfiyan fi hadhihi alayat wanda an kore su a cikin ayoyi bal yalzamuhum bal yalzamuhum a in ma an kace an an wuta ta kare an gane ko bal yalzamuhu dhahabuhuma ra'san kenan ma ya tafi cewa ma kenan in an ce wuta ta kare babu ma azaban gaba ɗaya ba ma zancin sauƙaƙawa ba كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب منصوص عليها بقوله فسوف يكون دama tare da cewa in an ce wutar wato ta kare ya lazimci cewa an gane ko nafiyul mulazamatul azabi an kore lazimta azaba ga yan wuta almansusi alaiha wanda an tabbatar da ita a cikin nasi bi qawlihi fa sawfa yakunu lizama zai zaman to mai lazimta suratul furqan aya ta 77 inda Allah ya faɗi wannan wa qawlihi da kuma fadar Allah inna azabaha kana gharama inda mu'mini suke cewa Allah ya tsare su da azaba jahannama azaba ta zaman to mai lazimta a cikin al-furqan aya ta 65 wa iqamatihi almansusi alaiha da kuma tabbatuwar azaba shine iqama nan ba iqama ta sallah ake nufi ba iqama tabbatuwar azaba alaiha wan almansusi alaiha wanda an ka tabbatar da wannan iqamat domin tabbata da da Hausa namiji ne iqama kuma da larabci mace ce shi yasa ce almansusi alaiha wadda an tabbatar da ita kina an tabbatar da wannan wato tabbatar bi qaulihi da fadar Allah an gane ko walahum azabun muqim wato suna da azaba wadda take muqim wadda take dawwamamma domin an ce tabbata da Hausa tabbataccen abu ko tabbatar abu sai ya zamanto wato namiji ne amma an ce tabbatuwa shine ake iya dokar shi matsayin mace almuhimmu dai tana yiwa a samu sabanin fassara tsakanin yare da yare ko tarjama yace to mallam yace fa zahiru hadhihi ayat zahirin waɗannan ayoyi adamu fana'in nari cewa wuta ba za ta kare ba al-musarrahu bihi wanda Allah ya bayyana shi karara abinda malaman zuri suke cewa kururutawa fi qaulihi a cikin fadar Allah subhanahu wataala kullama khabat duk lokacin da wutar ta so ta bice zidnahum sa'ira za mu ƙara musu za mu ƙara hura wuta ta ƙara tabbatuwa yace to wa mahtajja bihi ba'd ulama'i abinda sashen waɗansu malamai suka kafa hujja da shi min annahu cewa law furida anna Allah akhbara bi adami fana'iha cewa Allah ya ba da labarin wuta ba za ta kare ba anna zalika la yamla'u fana'uha la yamna'u fana'aha wannan ba zai hana ba an gane ko la yamna'u fana'aha ba zai hana ba karewarta an gane ko yace li annahu wa'idun domin wannan wa'idun ne kacewa domin an ce wa'ada wani lokacin an rufin an yi alƙawali wa'adtuhu mun yi alƙawali an gane ko wa iz wa'adna Musa 40 lailatan amma an ka ce wa'adahu wani lokaci ana nufin wato ya kyace shi kinan ya masa alƙawalin azaba ko narko kamar yadda malaman zauri suke cewa to li annahu wa'idun domin shi nan kyacewa ne wa ikhlaful wa'idi saba ma kyacewa in kacewa ne sai nayi masa kaza amma kuma sai ka saba ba kai ba min alhasani sun ka ce abu ne mai kyau la min alqabih ba abu ne wanda yake mummuna wa anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki zakara annahu la yukhlifu wa'adahu ya faɗi cewa baya saba alƙawari wa lam yadhkur Allah bai taba faɗa ba annahu la yukhlifu wa'idahu baya sabawar an gane ko sabawar kyacewarsa ai bai ce ba duk wanda ya ma alƙawarin azaba sai azabtar da shi wa anna sha'ira kuma malai ce sun ce ai sha'iri ya ce qala wa inni cewa ni wa in au'attuhu ko da na yi masa mummunan alkawari cewa sai na yi masa kaza aw wa'adtuhu koko na yi masa alkawarin alkhairi zan bashi kaza yace to la mukhlifu i'adi ni mai saba narkon da ni ma mutum ne ma'ana mummunan alkawari wa munjizu wa maw'idi amma zan cika alkawari na ma'ana sha'ir yana son ya nuna cewa in da cewa ne sai na yi masa abu kaza mummuna sai na yi masa azaba ko sai na yi masa kaza yana yiwa in huce ma'ana in bari amma in da ce zan yi masa alkhairi yace to tabbas sai na yi masa alkhairi malam yace to fa zahiru adamu sihhatihi wannan magana da suka faɗa na cewa Allah ba zai sa mutane wuta ba ma'ana ko wutar ta ƙare waɗanda sun kai kafirci yace adamu sihhati ba zai inganta ba li amraini saboda kuma dalilai guda biyu al'awwalu na farko annahu yalzamuhu wanda magana in an faɗe ta ta lazimci cewa jawazu Allah ya dukulan nara kafirun cewa babu kafirin da shiga wuta sai Allah ce to kai duka na yafi muku li annal khabara bi zalika wa'idun domin Allah ya bada labarin cewa tabbat wuta za ta cika kuma zai cika ta wa ikhlafuhu ala hadha alqawl la ba'sa bihi kenan ko in an kira ma sai Allah ya ce to a to shikenan da kiyama kawai kowa ya je aljanna shikenan kenan kaga kenan kamar waɗanda sun kai sallah da kaza da kaza kawai su da su da waɗanda sun kai abin nan wuta wanda suka kafirce ma Allah da su ta yi aljanna to kaga wannan daukar wannan ra'ayi akwai hatsari gare shi alhali ko Allah ya ce sai ya cika wuta asani na biyu annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki inji mallan sarraha ya bayyana qarara shine malaman zuwa suke cewa kururu kururu ta suwa daga kururu kururuwa kururuwa kenan sarraha Allah ya bayyana qarara bi haqqi wa idihi cewa tabbas abin da ya narko na azaba sai ya tabbata alaman kazzaba rusulahu ga wanda ya kare ta annabawansa haisu qala Allah ya ce kullun dukkan waɗanda aka bada labarin su kazzabar rusula sun karyatar da annabawa fa haqqa wa'id sai kuma narko na ya tabbata akan su wa qad taqarrara mallan yace ya tabbata fi maslakin nassi daga cikin maslak an ce maslak hanya ce wadda malamai suke bi wadda ake kira maslakun nassi min masalikil illa maslaka hanya ta cikin nassi wadda ake tabbatar da illa domin hanyoyi ne guda goma da ake tabbatar da illa a cikin ilmin usulul fiqh waɗanda malamai sun tattauna akan su akwai dirasa wafiya mai so ba cikin littattafai na usulul fiqh cikin aljam'ul jawami' na wato Imam Suyuti ko kuma cikin manzuma ta Nashrul Banud ala Maraqi Saud ko kuma Nasrul Warud ala Maraqi Saud na Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti wancan kuma na wani malami daga cikin malaman Shanaqita wanda ya yi shi sannan kuma akwai littafin usulul fiqh da suka bayanin kan masalikul illa da tahqiqi kansu mai so ya koma cikin su yaga abinda malamai sun ka faɗa malam yace to daga cikin illolin da ake wato hanyar da ake bi don tabbatar da illa a cikin nassi domin akwai illar da istinbatin ta an kai akwai wadda kuma nassi ya fito da ita karara akwai dai hanyoyi guda kusan goma da malamai sun ka kawo to wanga cikin nassi ai ya tabbata cewa min masalikil illa annal fa'a min hurufi ta'lil ita fa'un tana daga cikin haruffan da ke nuna dalilan tabbata abu kasancewa abu illa ka qaulihim kamar fadar su sun ka ce saha yayi mantuwa fa sajada sai ya yi sujuda ai sajada ya yi sajada li'illati sahwihi saboda mantuwar da yi rabkanwa kenan wa saraka ya yi sata fa quti'at yaduhu sai an ka yanke hannunsa ai li'illati sarakatihi saboda illar sata da yi fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala kullun kazzaba rusula kowani ya karyatar da manzo fa haqqa wa'id sai azaba ta tabbata gare shi ai wajaba wuqu'ul wa'id alaihim wajaba ya wajaba wuqu'ul wa'id tabbatar narko alaihim gare su li illati takdhibir rusul saboda sun karyatar da manzanni wa nadhiruha tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala in kullun illa kadzabar rusula ai babu wani daga cikin waɗannan al'ummomin da an faɗa a cikin wannan sura da sauran waɗanda suka gabata an gane ku dukkan sun karyatar da annabawa domin an, an kawo adawa ne da samudawa a cikin suratu wato sad kenan fa haqqa iqab sai azaba ta tabbata gare su kenan illa tabbata azaba gare su saboda sun karyatar da manzanni alfa'u lil illa a fadar waɗansu malamai kenan aya ta 14 a cikin suratu sad wa min al adillati sariha daga cikin dalilai waɗanda suke bayyane ƙarara fi zalika a cikin wannan tasrihuhu ta'ala Allah ya bayyana ƙarara bi anna qawluhu faɗarsa la yubaddalu ba a musanya ta a canza ta fi ma au adabihi ga abin da yayi narko na alƙawali na ahlan nar mutanen wuta haifu qala Allah ce la takhtasimu ladayya kada ku yi jayayya guna kina ranar tashin alkiyama wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na gabatar da narkona a gare ku cewa wanda bai bi ba bai bi annabawa bai karyata to zan azabtar da shi ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana a wurina wa ma ana bi zallamin lil abid ni ban kasance ba mai zalunta bayi aya ta wato 27 da aya zuwa aya ta 29 a cikin suratu qaf wannan ya nuna cewa kenan zan ce a ce ba za a yi azaba ba babu shi malin yace to wayusna anasu ana samun natsuwa lidhalika ga wannan bi zahiri qaulihi ta'ala da zahirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa khshaw yawmin kuji tsoron wani yini la yajzi walidun an waladihi wato walidun mahaifi la yajzi ba zai amfana da komai ba an waladihi daga ɗansa an gane ko ila qaulihi har inda Allah zo karshen ayat ce inna wa'dallahi haqqun wa alƙawarin Allah gaskiya na suratul Luqman aya ta 33 wa qaulihi da, da inda Allah ce inna azaba rabbika azaba ubangijin kala waqi'un za ta tabbata tabbatata ce suratul tur aya ta 7 fa zahiru abinda az-zahiri anna al-wa'ida lalle narkon da Allah ya alƙawari na azaba kyacewa allazi yajuzu ikhlafuhu wanda ya halatta a ce Allah bai yi shi ba wa'idu usatil mu'minina shine narko da Allah ya alkawari ga mu'minnai cewa in mutum ya aikata kaza yana da azaba kaza li anna Allah malam yace to kuma kowanne mun faɗe shi don saboda Allah ya ce bayyana zalika bi qawlihi Allah ya bayyana wannan da faɗar shi wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana gafarta ma duna zalika sabanin abinda bai kai wancan ba liman ya sha'u ga wanda ya so lokacin da ya zo bayani akan shirka yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka ba kenan wannan yasa in mutun ya aikata sabo na kaba'ira in Allah ya ga dama kafin ya kai shi wuta yana iya gafarta mishi in kuma ya ga dama ya kai shi wuta in ya babbaka shi daidai lokacin da ya dace da shi ya fitar da shi ya kai shi aljanna a aqida ta ahli sunna wal jama'a sabanin khawarij da mu'tazila malam yace to fa suratul nisa'i aya ta 47 wannan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha aya ta 48 bayan wannan mun kuma akwai wata aya bayan ta a wajen wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda aya ta 120 da wani abu a cikin suratul nisa eh malam yake cewa fa idza tabayyana idan ya bayyana bi hadhihi nusus da waɗannan nasoshi butlanu jami'i hadhihi al-aqsam dukkan waɗannan kismi guda hudu da aka kawo sun sun ɓaci ba su tabbata ba an gane ko huskoki guda hudu su ne da malam ya kawo ya ce na farko a ce wuta ta ƙare kenan yan wuta su sun huta ko ko a ce su sun mutu wutar tana nan ko ko a ce an fitar da su wutar tana nan ko kuma a ce a'a su suna tabbata a ciki amma ana sauƙaƙa musu wuta malam ya ce duka waɗannan abubuwan guda hudu sun koru don ya kawo na sushi na ɗan sake maimaita su saboda mutum ya ji maganganun da malam ya faɗa malam ya ce to shi kenan ta ayyana alƙismul khamisu kenan na biyar din da ya alkawalin zai faɗa shine wato zai tabbata allazi huwa khuluduhum fiha abadan za su tabbata a cikin ta wal iyadu billah Allah kai mun tsari da azabar wuta bilan qita'in wuta ba za ta yanke ba wala takhfifin kuma ba za a sauƙaƙa musu ba ba za a sauƙaƙa musu ba bit taqsimi was sabri sahih domin da an kai at-taqsim shine rarrabawa was sabri da jarrabawa na as-sabr ba da sadun bane domin an ka ce as-sabru haƙuri in an ka ce as-sabr as-sabir aka yi ma ba'un kasra ana nuhin madaci ko icci mai daci to an ka ce as-sabru an gane ko ba as-sabru ba an kai sinun da ba'un an kai mata sukuni ana nufin jarrabawa mu yi hatara in uwa dalibai bi taqsimi was sabri sahih wato an ka bi as-sabr wa taqsim rarrabewa da kuma jarrabawa dan a gane wanne ne a tantance al'amurra babi ne mai karfi a cikin wato ilimin usulul fiqhi wanda ɗaliban ilimi suna iya karatun shi an gane ko to lalle malam ya kawo shi a nan ga malam yace to wala gharabata fi zalika babu mamaki a cikin wannan li anna khubthahum at-tabi'i domin wato abinda al-khubth wato asalin khubth shine mummunar aqidar da at-tabi'i wadda take ta tabi'a da'imun an gane ko abin da yake dawwamin la yazulu baya gushewa fa kana jazaohum da'iman la yazulu sakamakon su baya gushewa ma'ana yana rufin waɗannan mutanen Allah ya fi ka sanin abin da su akumshe cikin ransu mummuna shi yasa shi yasa ba zai yanke musu azaba ba wa dalilu ala anna khubthahum la yazulu abin da ke nuna wato wannan mummunar ɗabi'a da ke cikin su an gane ko ba ta gushewa qauluhu ta'ala fadar Allah walau alima Allahu fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi tattare da waɗannan mutanen la asma'ahum da Allah ya jiyar da su an gane ko suratul anfal aya ta 23 fa qauluhu khairan malam yace da Allah yace khairan alkhairi nakiratun fi siyaq ash-sharti nakira ce suna wanda bai da alif wallam ya zo cikin sharadi fa hiya ta um ta shafi komai da komai falau kana fihim khairun da dai akwai alkhairi tare da waɗannan mutane ma komi karamcin sa shine khairun ma inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha an gane ko ma ba'udatan fama fawqa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma kowane irin misali ne ko karami ko babba to nan shi yasa yace falau kana fihim khairun ma da akwai wani alkhairi tattare da su ko karami ko babba fi waqtin ma a cikin kowane irin lokaci domin sai kai hattara ma akwai nafiya akwai istifhamiya akwai wasifa akwai mausufa ga sunan suna da yawa idan muka ce zaka bincike kan ma akwai mausuliya nafiya shi kadai ya ishe ka rubuta bincike ko a cikin magister ko a cikin doctora ko bincike na takharruj wani ɗaya daga cikin yan uwa ya rubuta doctora a cikin wawun kawai da kuma ma'anoninta dan haka dai ilimi yana da faɗi sosai malam yace to la alimahu Allahu da Allah ya san shi inda akwai wannan alkhairin tare da su ko mi karamcin sa kuma ko a wani lokaci na wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau ruddu ‘yan wuta za su nemi Allah ya dawo da su, kamar yadda aya ta faɗa wa lautara idhu qifu ala nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun to shi nan malam sai kawo aya nan wa law ruddu na dan koma bayani don in karanta saboda mutane su ji farkon ayoyin wa law ruddu Allah ce da an maido su la adu lima nuhu anhu ‘yan wuta za su ce Allah ya dawo da su duniya shikenan za su yi imani Allah ce walau ruddu da Allah ya maido su la'adu limanuhu anhu da sun koma akan abin da suke akan sa suratul an'am aya ta 28 wa auduhum ba'da mu'ayinatil azab dawo wasu a duniya ma a kaddarta ta zai kasance in ji malam ba'da mu'ayinatil azab bayan sun ga azaba mu'ayana daga al'ainu na sai an ka ciro fi'ili ayana ya ga abu da idon sa ba'da mu'ayinatil azab bayan sun ga azaba la yustaghrabu ba'dahu ba a mamakin bayan wannan auduhum ba'da mubashiratil azab bayan ko sun ma azaba ta taba su gashi sun ga wutar jahannama suka dawo suka yi banna to ko da an sa su cikin wutar an gane ko da ba abin mamaki bane su dawo akan ta li anna ru'yatal azabi iyanan domin ganin azaba garin da garin iyanan da ido kenan kalwu ko ifihi kamar ka faɗa ne a cikin shi la siyama bayan inda Allah ya ce wa qad qala ta'ala Allah ya ce faka shafna anka ghita'aka mun yayi maka rufinka an gane ko fa basaruka al-yawma ganinka hadid yau mai tsananin karfi na an gane ko yana cikin karfin sa kana ganin komai da komai suratu qaf aya ta 22 wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ce asmi' bihim kai mamakin jinsu wa absir kuma ka yi mamaki kenan wa absir bihim kenan an shafe ɗaya daga cikinsu yau mai atuna na ranar da za su zo muna suna ji suna gani suratu maryam aya ta 38 to in dai sun ga azaba Allah ce in sun dawo banna za su yi kenan kaga Allah da ya san akwai alkhairi tare da su a wani lokaci da Allah ya fitar da su ya ba su wannan dama amma ina ya san da tuban mazuru ne suke yi ko sun je lahira sun kaga wuta in sun ka dawo banna za su aikata wa azabul kuffari azabal lahira wani zai ce to me yasa kuma Allah ya kawo su na duniya har an ka jarba su me yasa kowa da an ka yi shi dan wuta ba a jefa shi wuta ba dan aljanna aka jefa shi aljanna a'a saboda na an kawo su duniya dan ayi a jarraba su a gani saboda in sun je wuta a tabbatar musu da cewa ga abin da sun ka aikata an san su Allah ya bayyana wato ɗabi'a su an san su kawai Allah ya niyyar wannan ne ba wai dan yayi niyya zai iya wuta kada cikin wutar yan aljanna sa su aljanna ba tare da sai an kawo su a duniya ba amma nan dan duniya gidan jarrabawa ce sai an bayyana gashi hakikani don mutum na iya boye abin da da ke cikin zuciyarsa amma yanzu an kashi duniya ya aikata an ga abin da ya aikata an rubuta an kare shi yasa Allah subhanahu wataala ya wannan wa azabul kuffari azabul wuta lil ihanati don walakantarwa wal intiqami don saboda kuma Allah shi musu azaba an gane ko lalit tathiri wat tamhisi su yan kafirai ba dan a tsarkake suna ba kuma dan saboda at tamhisu shi ma tsarkakewa ne ko tacewa kama ashara lahu ta'ala bi qawlihi kamar yadda Allah ya faɗa wala yuzakkihim wato ba zai tsarkake su ba suratul baqara aya ta 174 da kuma suratul ali imran akwai wala yuzakkihim an gane ko aya ta 77 a cikin suratul ali imran sai da cikin ali imran akwai wala yanzuru ilaihim cikin baqara babu wala yanzuru ilaihim ga dalibai masu har da alqur'ani wa bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wata'ala wa lahum azabun muhin suna da azaba ta walakantarwa an gane ko suratu wato ali imran aya ta 170 da wato takwas duk da yake azabun muhin ba cikin suratul al-imran da yazo ba ina fata an fahimce ni to dan haka dai azabar su ta walakantarwa ce ta nuna su ba kowa bane saboda su suna ganin sun fi karfin su bi dokar Allah sun fi karfin su su yi tawadu'i ga dokar ubangiji kuma su ba su dauki kowa komai ba suna ganin sun fi kowa to shi yasa Allah subhanahu wataala zai kaskantar da su ya kai su cikin wurin da ba su da wata daraja saboda sun nuna su ba su bin dokar Allah ba su bin komai sai abin da su yake so haka ma musulmi mai girman kai in bai anniya ba idan bai tuba ba sai Allah ya kai waɗanda yake ganin ba kowa ba aljanna sannan a bar shi ya jima ko kuma a kai shi wuta a babbaka shi a nuna mai shi ba kowa bane sannan saboda saboda imanin shi Allah subhanahu wataala ya fitar da shi dan haka su azabar kafirai dan saboda a walakantar da suna azaban mu'mine saboda a tsarkake su daga zunuban su na shi yasa Allah ce wala yuzakkihim malan yana so nuna maka bambancin azabar da za a yi ma ahlul kaba'ir waɗanda ba su samu ceto ba da kuma su kafirai azabar su ta nuna su kaskantattu na ba su isa ba tun da sun ce su bu yarda su bi Allah ba ba su bin dokar Allah sai dai su bi wadda ransu yake so su kuma mu'minai wani lokaci suna bin Allah sun yarda da tauhidi amma kuma ana sakin hanya shi yasa za a yi musu azaba ta tsarkake su kaga akwai bambanci tsakanin waɗannan azaba guda biyu malam yace to a ƙarshe wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi hakikanin ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine bayanin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala ƴan uwa kafin mu dan ƙara cewa wani abu mu je gaba a cikin karatunmu shine cewa kada mutum ya rudu da cewa an ce wuta tana ƙarewa musamman yanzu tariku sala da malamai suka ce wasu suka ce kafiri ne wanda ya bar sallah kwata-kwata suka ce a'a shi na matsayin musulmi mai sabo sai dai in mutum ya ce sallah ba wajibi bace ai mutum ya ce sallah ba wajibi bace ko yana sallah kafiri ne domin yayi inkari abin da ya tabbata a cikin ilimi ya tabbata a cikin addini bi darura ina fata ana fahimta ta amma ya za a yi mutum ya zama kanshi sai Allah ya kai shi wuta sannan ya kai shi aljanna ka dage ka bi Allah sannan wadanda ke cewa wuta za ta kare kenan yanzu irin wannan mazhaba idan an ka yada ta so su to ayanci wuta na karewa kenan mu ci duniyar mu shikenan an kai mutane wuta can an kai musu azaba to yini guda a cikin jahannama kusan shekara dubu ne na nan duniya domin Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun da Allah ya ce ya kaddara maka yini guda a wajensa tunda ranar tashi alkiyama yawmul akhir ne babu wani yini bayan sa to amma sai a ce to wani zai ini guda na wajen Allah tunda Allah ya san daidai gurgurun ini shekara dubu da cikin wuta ko kyankyashi ko garushi an ka ce ka ɗauka ana cewa kyankyashi ana cewa garushi tsawon minti goma ya kaga bala'in shi irin wutar jahannama da talumka ta duniya so saba'in a kai ka haka shekara dubu a cikinta wa zai ɗauka maka shi irin wannan kaddara shi yasa wanda duk yake tunanin a'a a je a yi sharholiya ba a ba a da tabbacin za a tashi ko ko a'a in ma an tashi tana yiwa waɗanda sun kai sallah da waɗanda ba su yi sallah ba duk a ce ai aljanna da su ko ko a'a idan mutum an kai shi ta za a babbaka shi wannan duk mummunan tunani ne shedan ne kuma da turawa da suke son a bi duniya a kafirce ma Allah wallahi mutum zai yi asarar da har abada babu irin ta idan ya dauki irin waɗannan aqidu na cewa a'a Allah gafurur rahimun na kawai mutum ma ya je duk abin da ya ga dama daga baya zai samu shiga aljanna wallahi wannan tunani yayi muni shi yasa waɗanda suke ba da irin waɗannan fatoyin na cewa wuta za ta ƙare ko za a fitar da mutane gaba ɗaya daga cikin wuta to ko da yini guda aka ce za ka yi a jahannama sai ka shekara dubu to ina ga shekaru dubabi rayuwar duniya shekara nawa ne shekarun da ɗaya za ka yi a cikin kabari wutar da ɗaya za ka sha da bala'in da za ka gani ya fi shekarun da ka yi a duniya kaddarta ka shekara ɗari a duniya ko ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari biyar ko shekara dubu to mutumin da zamanin annabi adam ya mutu a zamanin annabi adamu shi na cikin kabarin safa in ni'ima ce yana cikin ta in azaba ce tun wancan lokaci har zuwa tashin duniya kafin a tada mutane wani cikin azaba fa to ina ma har ina dalili ka zaba maka wannan bala'i ya kamata malamai su yi hattara da ko waɗansu da suke ka irin waɗannan shubuhi a kidu na turawa ce a'a ba a sani ba ma ko akwai aljanna ko akwai wata ko ko a'a dama karshe ma za a ce kowa ya tafi aljanna sai dai a ba waɗansu babban matsayi waɗansu a ba su karami a'a ko ko a ce a'a daga baya za a fitar da kafirai ma gaba ɗaya za a fitar da su ko ko wutar za ta kai inda daɗin ta suke ji sai ta koma kamar ni'ima gare su hatsari ne faɗa adam ya kulla maka shi irin wannan akidu Allah ya kyauta to wannan shi ne abin da nake so in ce akan wannan mas'ala da malam ya kawo a ƙarƙashin wato aya ta ɗari da ashirin da takwas. To, yanzu za mu koma a cikin wato littafi na as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a karkashin mas'ala ta 297 Malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taron aljannu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni basu zo muku daga cikin ku ba suratul an'am aya ta 130 war rusulu su manzanni innama kanat min al ins daga cikin aljannu ne khassatan aka turo su ba a turo daga cikin abin nan ba an turo daga cikin mutane amma ba a turo cikin aljannu ba qulna za mu ce almuradu bi rusulil jinni abinda ake nufi da manzannin aljannu humul ladina sami'u alqur'ana minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka ji alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma wallaw sai suka koma ila qaumihim zuwa ga mutanensu munzirin suna masu yi musu gargadi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinn ka tuna lokacin da mun ka juyo da wata jama'a ta aljannu zuwa gare ka yastami'una alquran suna sauraron alqur'ani a cikin suratul ahqaf aya ta 29 wato su ne ake nufi kenan ana nufin su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tura wani sahabi ya ce shi manzon manzon Allah ne kenan kamar ma'ana ya saurari sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako su ma waɗannan aljannun sun saurari sako daga annabawa na mutane misali annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wani annabi sun je sun isar da shi zuwa ga mutanen su athani na biyu annahu ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala yakhruju minhum al-lu'lu wal marjan Allah yana fitar daga kogi guda biyu an gane ko ko teku guda biyu al-lu'lu lu'lu wal marjan da marjan wal muradu min ahadihima ana rufin ɗaya daga cikin su li'annahu innama yakhruju min al-milh kenan shi lu'lu yana fita ne daga wato kogi wanda yake mai mai gishiri ba wanda bai da gishiri ba duk da yake malamai sun saba ma wannan sun ce a'a daga kowane teku Allah yana fitarwa don haka wannan minhu ma waɗansu malamai suna ɗaukar ta ta asali ce kamar yadda inda an ka ce dabba tana daga ƙasa amma Allah subhanahu wataala ce min ayati khalqus samawati wal ardi wa bassa fihima wadansu malamai suka ce fihima ana nufin sama kawai domin ƙasa kawai ake nufi dabba domin abin da yake san ba a kiransa dabba wadansu malamai suka ce a'a fihima ya shafi sama da ƙasa jinsin sama da ƙasa dan haka dai akwai inda nan waɗanda sun ce minhuma din nan zance mafi inganci ana nufin daga cikin su gaba ɗai dan yanzu ilimi ya tabbatar da ana bincike a fitar da lu'lu'u daga waɗannan tekunan guda biyu da wanda yake mai gishiri da wanda yake baya da gishiri dan haka Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti ya ce wannan misalin da suka bayar bai ba amma wanga minhuma din minkum ana nufin daga cikin ku ana nufin daga cikin wato mutane kawai aka turo aljannu ai aka turo manzanni amma cikin aljannu ba a turo manzanni ba sai dai in sun ji sako su isar zuwa ga mutane su su zamanto manzannin manzanni ne na manzannin Allah والثالث abu na uku annahu bu'itha ilaihim rusulun minhum an tura manzanni daga cikin aljannu da Allah ya ba su sako kai tsaye qala ad-dhahhak imam ad-dhahhak ya faɗi wannan muqatil da muqatil to amma kuma malamai ba su rinjaye da wannan fassara ba wanda mas'ala ce za ku ganin cewa an yi saɓani akan ta cewa suna daga suna da annabawa daga cikin su wanda malamai suke nuna cewa wannan bai inganta ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura malamai suka fitar akan wannan aya cewa nan nafiyu ne Allah ya ba mu taba turuwa ba min qablika gabaninka illa rijalan sai mazaje to wannan da wannan malamai suka ce to kaga ba a taba ba annabi a mace ba wanda suke cewa Maryam da uwa annabi Musa annabawa ne ba gaskiya bane uwar mahaifiyar annabi Musa an yi mata wahayi na ilhama wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani wanda wannan wahayin hadda dabbobi ana yi mashi wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun sannan kuma Maryam da anka ce Jibrilu ya zo ba wahayi ne ya kamo ta fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya nan yana mata zancin abinda Allah subhanahu wataala mata alƙawli ba sako ne aka bata ba dan haka illa rijalan malamai suka ce za mu fahimci cewa ba a taɓa turo annabi annabi ya ba mace sai dai namiji sannan kuma nan rijalan wadansu malamai suka ce to wannan yake nuna cewa nan rijalan min al-insi ake nufi mutane domin su aljannu ba a kiran su rijalan da nisa'an duk da yake wasu malamai sun ce a cikin aljannu ma ana iya cewa akwai rijal domin Allah ya ce wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa kaga an ce rijalun min al-jinni daga cikin su akwai mazaji to wadan suka ce dai galibin siyaki an ka ce rijal mazaji daga cikin mutane ake nufi don haka Allah bai taba turo annabi cikin aljannu an gane ko kai tsaye ma'ana a yi masa wahayi sannan kuma a taɓa turuwa cikin mata ba shi yasa wannan minkum din sai ya zamanto dukkan su guda biyu ake nufi amma jinsin mutane ake nufi sai dai jinsin aljannu idan ya je ya ɗauki saƙo ya kai ga jinsin aljannu zai zamanto jinsin aljannu idan ya dauka daga jinsin mutane ya kai ga jinsin aljannu kenan zai zamanto manzanni ne daga cikin su kenan sai zamanto nan rusul na mutane su kai tsaye ana yi musu wahayi su kuma rusul na aljannu sai dai su dauki sako su isar zuwa ga aljannu yan uwansu shine abin da wadansu malamai suka rinjaye kuma ita ce magana mafi fitowa wato a fili karara ina fata an fahimce ni to da haka dai wannan matsala ce wanda akwai sabani kanta amma dai ga zance mafi inganci sannan kuma wanda suke ganin aljannu ba sa shiga wuta tunda Allah ya faɗa ba a ce su suna shiga wuta ba malamai sun ce zance mafi inganci su ma suna da wuta dan Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in ka ai amfani da ayar da ta faɗa can cikin suratul ahqaf ta ce kawai za a kare su daga wuta wa man la yujibu da'i Allah fa laysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya an gane ko aljannu wasu ayoyi sun ce da sun ka kira mutane sun ka ce ya qaumuna ajibu da'i Allahi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirkum min azabin alim an gane ku ku karba mu mai kiran Allah Allah zai gafarta muku zunubanku sannan kuma zai kare ku daga wuta suka ce to kawai an ce dai za a kare su daga wuta a'a suna da aljanna su aljannatan domin su aljannu an ce wali man khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban ala'i rabbikuma da mi da shi na koma jinsin aljani zuwa ga jinsin aljani da mutum to an ka ce wali man khafa maqama rabbih jannatani kuma an ka ce wa min dunihi ma jannatani fa bi ayyi ala'i rabbikuma jinsin mutum da aljanu kenan wannan nuna aljanu suna shiga aljanna sannan kuma wata kuma da an ka ce wa yujirkum min azabin alim Allah zai tsaye su daga wuta ba shi ke nuna to aljannu ba su shiga wuta wanda sun kafirci za su shiga wuta da an ce an kare mumini to shi kafirin ba a faɗi ina zai shiga ba wuta zai shiga don Allah ya ce wanda bai imani ba wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kada mutum ya je ya bata kansa lokaci kuma ka a ce a to su an halicce su da wuta ya za yi musu azaba da wuta to ai Allah ne yake sawo azabar me yasa dan adam Allah halicce shi da ƙasa kuma ƙasa take iya kashe shi yanzu in yana rami yana cikin ƙasa sai ya faɗi ta jicce shi ya mutu an gane ko to ƙasa ta zaizaye ta jicce shi sai dan adam ya mutu ko ta taushe shi sai ya mutu ko katanga ta taushe dan adam ya mutu ai da ƙasa an kalice shi da haka ku daina kawo waɗannan tawiloli na tawiloli na kokarin kauce ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma matasa ai hattara kada a je a yaudare ka da waɗansu abubuwa ka je kai asarar da babu asarar da ta fita a duniya musulmi ku tashi tsaye wajen kare akidodin ku saboda mutanen da suke son su kawo shubuha a cikin addini ba yau aka fara ba kuma ba za a ƙare yi ba kullum za su yaki addini ta kowace fuska wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u mas'ala ta ƙarshe mas'ala ce ta wato 298 malam yace fa in qila idan an kace kaifa dhukira shahadatuhum ala anfusihim fi qawli ya akai an ka ambaci shahadar da aljannu suka yi ko kafirai akan kawunan su fi qawlihi ya ma'shar aljinni wal insi ya ku taron aljannu da mutane aya ta 130 a cikin suratul an'am wal ma'ana fihi ma wahid kuma ma'ana guda ce an gane ko kulna za mu ce alma'anar mashhudu bihi muta'addid ma'anar da an kai shaida akan sa biyu ne wa in kana fi shahadati wahid wahidan duk da yake a cikin shaida guda ne illa annahum fil ula shahidu ala anfusihim bi tablighir rusul na farko sun yi shaida ne akan manzanni sun isar da sako wa inzarihim da kuma gargaɗin da aka yi musu wa fi thaniyati na biyu shahidu ala anfusihim bil kufri sun shaida cewa su kafirai ne wa huma mutaghayyirani kuma abubuwa ne sun bambanta domin Allah ya ce qalu shahidna ala anfusihina wa gharratuhum ala anfusina wa gharratuhum al hayatu dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina to kaga qalu shahidna ala anfusina dama Allah ya tambaye su shin manzanni ba su zo muku ba suka ce shahidna ala anfusina mun yi shaida akan kawunan mu kuma ala tana nuna kamar shaida ce wadda abu ne wanda yake bai da kyau amma an ce shahida lahu yayi shaida gare shi to suka ce mun yi shaida akan kawunan mu kuma gaba da yace wa gharratumul hayatu dunya sai ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina to kuma menene kamar magana an maimaita sai ce a'a na farko duk da yake kafircin ne amma an kalle shi ta wata fuska shahidina ala anfusina mun yi shaida akan kawunan mu dan ya tambaye su manzo ni sun zo muku ba su zo muku ba sun nuna sun zo musu ba su yi imani ba alam ya'tikum rusulun minkum sannan kuma nabi sai ce wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirina nan kuma sun shida akan cewa su kafirai ne domin kafirci ya shafi ƙaryatar da manzanni da ba wa ƙaryatar da manzanni ba ma'ana kafircin su ya wuce ma ƙaryatar da manzanni da waɗansu abubuwa kenan na farko khas ne na ƙaryata manzanni na biyu kuma da abubuwa da suka aikata masu yawa na butulce ma wato ayoyin Allah subhanahu wataala kenan tanan sun ka bambanta dan ka gane cewa ba maimaitawa ne an kai kawai gaban za ba wato duk kalmar da kaga alkur'ani ya kawo akwai dalilin da yasa aka kawo ta ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya kai karshe sai darasin mu na gaba insha Allahu ta'ala na darasin mu na wannan shine darasin mu na 77 insha Allahu ta'ala za mu zo a darasi na gaba darasi na 78 in Allah ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh